إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله استعنافا لما بدأنا في الخطب المادية من الوصايا العشرة فوصيتنا الرابعة هي قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن كقوله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والفاحشة هي كل عظيم هي كل ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال وروي في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال سعد بن عبادة لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير من سعد والله والله أغير مني من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآية كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر ويستقبحونه في العلانية فحرم الزنا في السر والعلانية وقال القرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى ما ظهر أي نهى جميع الفواحش وهي المعاصي وما بطن عق... وما بطن ما عقد في القلب من المخالفة أما الوصية الخامسة فقوله تعالى ولا تقرأ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فلا شك أن منزلة الإنسان عند الله منزلة عظيمة لذا قال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وكتب, وكتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا والعكس كذلك يقول الله سبحانه وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقوله سبحانه وتعالى في مدح عباد الرحمن الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وقد جعل الله جزاء قتل النفس المؤمنة فقال ومن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له وعد له جهنم وساءت مصيرا وأخرج البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور والدماء هي أول ما يقضى فيه الناس فيه بين الناس يوم القيامة فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وتأملوا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم مما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدا لم ير لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما والمعاهد من له عهد مع المسلمين سواء بأخذ جزية أو هدنة من سلطان أو أمان مسلم قال ابن القيم الجوزي رحمه الله سبحانه وتعالى هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان معاهدا فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن وأخرج النسائي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم عباد الله لقد كثرت حوادث القتل في وقتنا المعاصر وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك غاية التحذير روي روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قل فقلت, فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه ووصانا صلى الله عليه وسلم مما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب, رقاب بعد عباد الله لأن من أسباب القتل المشاجرة والخصام التي تحدث بين الطرفين وتؤدي في النهاية إلى القتال إلى القتل والشيطان يوجوج ذلك وقال ويقول الله سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدو مبينا ومنها الحصول على المال بأي طريقة كانت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عياد بن حمار قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ومنها استعمال الخمور والمخدرات فكم من أعراض انتهكت وكم من دماء سفكت وكم من أرحام قد قطعت يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ومنها قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى فإن تقوى الله تبعث على فعل الطاعات يقول الله سبحانه وتعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ومنها الاعتناق, في الاعتناق بالأفكار الضالة التي تسوب له الأقدام على قتل أخيه المسلم واستحلال دمه كما يقول سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرأوه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وقوله في هذه الوصية إلا بالحق كالزاني المحسن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيب الزاني والمفارق من الدين التارك للجماعة الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم آمنا في أوطاننا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ya ‘yan'uwana musulmai kasancewar huduba doguwa da muka huduba mai babban maudu'i da muka ɗauko shine wasu yoyi guda goma wanda ubangijinmu ya mana a cikin alkur'ani cikin suratul an'am mun bi wasiya guda uku yau da iko Allah zan mu dora akan wasiya ta hudu shine faɗa ubangiji da yake mayyana mana kadda mu kusanci dukkan wani alfasha wanda yake bayyananne ko wanda yake boyayye shine ya dace da faɗa shi madaukakin sarki a cikin suratul isra yake ce mana tabbas ubangijinku ya ka faɗi musu ubangijinsu ya haramta musu dukkan wa'ansu albasha wanda suke bayyananne ko kuma wanda yake ɗuwayye ya ce bayan haka dukkan wani zalunci dukkan wani ayyuka na daga zunubi ko kuma faɗa akan abin da bawa bai sani ba ya faɗe shi akan ubangiji yana daga cikin dukkan alfasha faɗo irin wannan abubuwa ita kuma alfasha ba komi bane ba dukkan wa'ansu abubuwa masu muni wanda idan aka furta za a ga muninsu ko kuma idan aka aikata za a ga muninsu wannan su ne ake kira da alfasha yanin duk abin da zai isar da kai zuwa ga ubangiji ya rubuta maka zunubi akan haka wannan shi ne ake kira alfasha sawa'un ya kasance wannan abin da bawa zai aikata koyayye ne ko kuma a bayyane yake idan mutane suka hanga za su iya bayi za su iya fahimtar lalle wane ya keta alhurmin ubangiji ko kuma ya yi shi tsankanin shi da shi da ubangiji wanda babu wani wanda zai yi itilai akan shi hadisi abdullahi bin mas'ud hadisin da imamu bukhari da muslim suka hudar da shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyanawa babu wani wanda ya kai ubangijin mu kishi saboda kishin shi ya kaddara ya riga ya rubuta wa wannan al'ummar hakika an haramta mata dukkan wani dukkan wani abu wanda yake albasha sawa'un wannan albasha bayyanan nace ko kuma wanda take koyayya ce sa'ad bin ubada yake cewa wallahi da zan tarar da wani tare da iyali na suna aikata albasha yace wallahi zan buge shi da takobi sai na kai shi lahira a lokacin nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji labarin abin da Sa'ad yake faɗa sai yake cewa sahabbai shin kuna mamaki akan wannan kudirin da Sa'ad Sa'ad bin Ubada ya dauka yake cewa wallahi na rantse da Allah Sa'ad bai kai ni ba kishi akan iyali na ba kuma ubangijin mu ya yi mu kishi akan bayan shi don haka ya haramta wa al'umma shi dukkan wani abu wanda yake albasha sawa'un bayyananne ne ko kuma boyayye ne abdullahi bin abbas wurin tafsirin wannan aya yake cewa lalle ya kasance cikin jahiliya larabawa sun kasance suna zina a ɓoye idan suka yi zina a ɓoye suna ganin babu wani laifi tsakankaninsu ba wani abu mai muni a cikin haka amma dai lokacin da za su yi zina a bayyane wannan shine suke ganin muninta shine ubangiji ya saukar da wannan ayar duk wani abu wanda yake alfasha sawa'un ka yi shi a bayyane ko ka yi shi a ɓoye tabbas ubangijinka zai rubuta maka laifin wannan aikin da kai kuma lalle abu ne wanda yake mai muni wannan haka shi ma imamu al-qurtubi yake bayyanawa yake cewa abinda ake cewa alfasha wanda take bayyananna dukkan wa'ansu zunubai wanda bawa wanda zai aikata ya san da ya aikata su yayi hutu na hutu da shi da ubangijin shi abinda ake cewa alfasha wanda take bayyana wanda take koyayya shine duk abinda zuciya ta riga yayi ta kudurta na aikin na aikata aikin alfasha wannan shine ake kira da alfasha wanda take ba koyayya wasiya ta biyar shine ubangiji yake bayyana mana yake cewa kada mu kashe ran da ubangiji ya riga ya haramta a kashe ta sai dai da haƙƙin da ya dace a kashe ta dan shi lalle idan muka ɗauka zan mu gani babu shakka ubangiji ya riga ya girmama ɗan adam har yake bayyanawa haƙiƙa mun riga mun karrama ɗan adam muka ɗaukaka shi akan dukkan wata halitta kuma bayan halittar ɗan adam kenan wannan yake nuna mana zatin ɗan adam zaki ne wanda yake karramamme a wurin ubangiji haka ubangiji ya sanya a cikin a cikin a cikin shari'a ta banu isra'ila ya rubuta duk wanda ya rayar da ɗan adam hakika kamar ya rayar da al'umma ne dukkanta kuma duk wanda ya kashe ɗan adam hakika ya kamar ya kashe al'umma ce dukkanta gabaki ɗaya shine ubangiji yake cewa saboda haka muka rigaye muka rubutawa game da bani isra'il lalle duk wanda ya kashe wata rai kamar ya raya dukkan duk wanda ya kashe duk wanda ya raya wata rai kamar ya raya dukkan al'umma ce kuma duk wanda ya kashe wata rai kamar ya kashe dukkan al'umma ce haka ubangiji yake bayyana mana cikin wasiyoyi cikin mutane wanda ubangiji ya siffanta mana su a cikin suratul furqan wanda ake kiransu da ibadur rahman bayan Allah wanda suke wanda suke nagari bayan bayan mai rahama wanda suke nagari yake cewa daga cikin siffofin su sune wanda ba sa kiran wani koma bayan Allah kuma ba sa kashe rai ran da ubangiji ya haramta a kashe ta ba sa zina ba sa sata yake cewa duk wanda ya kasance aikin shi wannan abubuwan da aka zana to tabbas zai haɗu da zunubi zunubi wanda yake mai girma haka ubangiji yake bayyana mana sakamako na wanda ya kashe ran mummuni yake cewa duk wanda ya kashe duk wanda ya saki ya kashe ran mummuni da gangam hakika ubangiji su zaya mai tanadin wutar jahannama sakamakon shi shine shiga wutar jahannama kuma Allah ya yi hushi da shi kuma Allah ya tsine mai mu leƙa mu gani irin girman wannan laifi wanda bawa zai bugo wa kanshi albarkacin kashe rai ta mummuni da yi da gangam haka imam bukhari ya hutar da hadisi hadisi da ya ya hutar da hadisi daga Anas bin Malik yarda Allah ya tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah yake cewa mafi girman lahihika shine mutun ya hada bauta Allah da wani bayan shi mutun ya kashe rai waran da ubangiji ya haramta a kashe ta bayan shi yake cewa shine tozartar da kin biyayya game da iyaye sannan kuma shaida wadda take ta ƙarya ko kuma shaida wadda take ta zira kuma mu leƙa mu gani yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana horkon abin da ubangiji zai wara raba tsakankanin mutum da mutum a gobe kiyama ya fara yin hukunci akan shi shi shine jini idan an zo ranar tashin kiyama mutum zai janyo wanda ya kashe shi zai kawo shi yana cewa ubangiji ka tambaye shi dan me ya sanya wane ya kashe ni a rayuwar mutanen duniya dan me ya sanya mun sanadiyyar mutuwa ya kashe ni haka zai janyo shi yana faɗan wannan kalmar har sai ya kawo mutumin nan bakin bakin al'arshi ya mutso gaba al'arshi ya ta ce wa ubangiji ka tambaye shi dan me ya sanya ya kashe ni ya ku yan uwana musulmai mu leka mu gani wannan faɗa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda ya kashe rai ran wanda ran mutumin da muke da alƙawari tsakanin mu da shi shi shine mutumin da ba musulmi bane ba amma dai ya shigo yana rayuwa a cikin a cikin musulmai yana biyan jizya ko kuma an yi alkawari da shi zai yi kaza diddan a bashi lamanin ya zamna a cikin musulmai ko kuma mutumin da wani musulmi ya dauki kudirin zai kiyaye shi zai zamna a cikin musulmai irin wannan su sune ake kiransu da al-mu'ahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kashe ran dan alkawari mutumin da ya shigo cikin mu ya zamna akan zai bada jizya ko kuma an dauki alkawarin za a kare shi a cikin musulmai yake cewa tabbas wanda ya kashe shi ba zai ji kamshin zai ba zai ji kamshin ba aljanna ba ita kuma aljanna ana jin kamshin ta tsawon shekara 40 tahiyar shekara arba'in mutum yana jin kamshin aljanna yake cewa imam ibn qayyim yake cewa to ka leka ka gani wannan wannan ran wanda ne yake abokin audawo amma dai yana cikin mu yana rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dau wannan kudirin wanda ya kashe shi ba ya ji kamshin gida aljanna ba tsawon shekara arba'in tsankanin shi da da jin kamshin gida aljanna yake cewa to ina idan mutumin ya kashe idan ina idan mutum ya kashe ran musulmi wanda yake wannan shi sai ya ya ku bayan Allah mu leƙa mu gani irin yanda kirim na kashe-kashe yake yawa a wannan lokacin da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana ya mana kashedi ya ja kunnan mu akan haka makuratan jan kunne hadisin Abubakar wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan mutane guda biyu suka haɗu da takobin su wane ya daga wane ya daga sai aka kashe ɗaya daga cikin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan su wannan guda biyun dukkan su ɗan wuta ne Abubakar yake cewa to menene wannan shine wanda aka kashe wannan shi ne ya kisa lalle yana da laifi to shi kuma wanda aka kashe mine ne laifin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai shi ma wanda aka kashe din yana kwaɗayin ya kashe ɗan uwan shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wani hadisi Abdullahi bin Abbas yake cewa kadda ku kasance kafurai a bayana kadda ku koma kafurai a bayana shashan ku ya ringa bugun da ya ringa bugun wuyayen shashi me yake so ya bayyana mana lalle duk lokacin da zan mu daga takobi mu daga makami tsankaninmu a tsankaninmu musulmai to tabbas daga makamin nan zai kai mu zuwa ga kafirci shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana hannun mai sanda kadda bayan shi yake hudi wa sahabbai kadda bayan shi su kasance kahurai shashin su ya ringa ya kai shashi shashin su ya ringa kisan shashi Allah daga cikin sabubban da suke sanyawa ba samu kashe-kashe a wannan lokacin shi shine yawan rigima da rikici tsakankanin abokai za ka gani wana husuma ce ba ta kara ya karya ba shaidani ya rura wutan haɗe ya daga takobi ko ya daga makami akan dan uwanshi ya kashe shi shi kuma duk wanda ya kisa in dai da gangam ne hakika wutar jahannama ita ce makomashi kamar yadda ubangiji yake bayyana mana yake cewa ka faɗi wa bayina su faɗi magana wadda take mafi kyawu tsakankanin su kasancewar duk lokacin da za a tsaya ana zage-zage ana faɗin abubuwa wanda ba su dace ba tsakankanin abokai tsakankanin abokan zama to tabbas shaidani za ya zo ya kunna wuta har ya kai a samu rabuwar kai a samu wasu abubuwa wanda za su kai zuwa ga kisa tsakankanin abokai ko kuma abokan zama haka la'alla daga cikin abubuwa wanda suke sanyawa a samu kashe-kashe cikin cikin al'umma shi shine neman dukiya ta kowace hanya mutum ya liƙe idan shi ta kowace hanya kurmi nema yake ya samu abin da zai biya bukatun shi na daga dukiya haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana yake cewa kowace al'umma tana da fitina kowace da kwai irin jarrabawa da ubangiji ya sanya mata a cikin a cikin al'amarinta yake cewa al'umma ta kuma an jarrabe ta an sanya dukiya ta kasance ita ce fitina a gare ta kale ka ka gani wani sabi da abin hannunka zai tare ka ya nemi kashe ka ko kuma ma ya kashe kan kurum don ya ɗauki abin da bayani amfanin ba sati bai na amfanuwa da wannan dukiyar ba haka za a samu irin haka to shi kuma wannan ka da hikabar shi da duniya amma dai shi kuma yana nan da laifi kuma ranar tashin kiyama za ka janyo shi ka kawo shi gaban ubangiji ubangijin shi ka ce ubangijin shi ya tambaye shi tun me sanya ya kashe ka kuma la Allah daga cikin abubuwa wanda suke sanyawa a samu yawaice yawaicen kashe kashe shine shaye shaye shaye-shaye wanda zai su hutar da mutum daga cikin hankalin shi ya tafi ya aikata abin da bai san da ya aikata ba da yawa za ka samu shaye-shayen nan ya keta alhurmar ya'ya mata ya keta alhurmar zamantakewa ta yau da gobe ya keta alhurmar ko kuma ya yanke sa sadar da zumunta za ka gani mutum ya sha abin da ya yi karin shi ya zo ya yi rashin kumya iya abin da ya so ya furta ya faɗa kuma wannan abin ya sabbaba zuwa ƙarshen ya sabbaba yanke alaƙa tsakanin shi shida wanda suke tare ko kuma ya sanya ya yi kisa albarkacin wannan shaye-shayen da yi haka ubangiji yake bayyana mana lalle shaye-shaye lalle lalle giya da caca da wa'ansu abubuwa makamancin haka yace dukkan su abubuwa ne wanda suke na nisa mu yi kokari mu nisance su abubuwa ne wanda suke tahiya tare da shaidani duk lokacin da za a yi su zaka samu lalle sai an samu abin da ba haka ba haka daga cikin abubuwan da suke sanya sabbaba kashe-kashe shi shine kin jin tsoron ubangiji wani duk wanda yake jin tsoron ubangiji to zai yi yunkurin ko zai yi tunanin lallai duk abin da zai aikata da kai gobe kuma ubangiji yake bayyana mana duk wanda ya ji tsoron haɗo shi tare da shi a gobe kiyama yace to zai lamunce mai aljanna guda biyu shi kuma wannan lalle duk wanda ya ƙi jin tsoron ubangiji zai aikata abin da ran shi ta raya mai da ya aikata za ya je yayi kisa kisan da zai kai shi cikin nadama a gobe kiyama haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ubangiji yake bayyana mana yake cewa ka haɗi musu lalle ni ina tsoron tsayuwa ta a gobe kiyama idan na saba wa ubangiji na idan idan da jin tsoron Allah to mutum zai nisanci dukkan wa'ansu abubuwa wanda za su kai shi zuwa ga halaka haka idan muka leka ubangiji yake bayyana mana wa daga cikin abubuwa wanda suke sanyawa a samu kashe-kashe shi shine wane ya riki wata aqida wadda za ta kai shi zuwa ga halaka aqidar da zai yi zai yi turmi akan ta ya ringa tunanin duk wanda bai kan wannan aqidar hakika kahuri ne kuma jinin shi ya halatta za mu samu irin wannan akidodi ga sunan da yawa wanda idan suka kalle ka za su kalla jininka ya halatta suna maka kallon kahuri irin wannan akidodin tilas ya mun nisance su ta sanya ubangiji yake bayyana mana yake cewa ka leka ga gani wanda shaidani ya kawata mai ayyukan shi shi ji yake yi akan wannan abin da yake tafiya akan shi shine daidai alhali ba shi bane ba daidai ba aqida ta ahlus sunna wal jamaa ita ce aqida wadda take daidai duk abin da zai zo zai shigo zai zo man to kutse zai zaman to abu ne wanda za a kirkira ko abu ne wanda hankali zai sawara to ya saba wa shari'a ya saba wa addinin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a karkashin ayar da muka karanta wa cikin wasiyyar manzo Allah sa ubangiji yake ce mana illa bil haqqi sai dai da daidai da haqqi idan ya kasance kisan da za a yi da kwai haƙƙi a kan shi to haƙiƙa an ba da dama a kashe shi kuma wannan ya kasance ana tahiyya a kan shari'a ana ana ana tahiyya a kan tsari na shari'a musulunci shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wa yake bayyana mana hadisi Abdullah yake cewa tabbas jinin dan adam baya halatta dan adam musulmi baya halatta sai yayi bayan bayan ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai dai abubuwa guda uku yake cewa na farko idan ya kashe rai da gangam shi ma a kashe shi ya ce na biyu idan ya kasance tsoho ne lattijo ne mai aure ne kuma mazinaci wannan shi ma jinin shi ya halatta a kashe shi sannan yake cewa sai wanda ya bar jama'a ya koma ke ya koma gehe ya kaurace wa jama'a yana kallon wannan jama'a akan wata tafiya wadda bata dace ba shi ba wannan za a nema ya dawo idan bai dawo ba shi ma jinin shi ya halatta wannan su su ne wannan ita ce wasiyar da ubangiji ya bayyana mana kada mu kashe rai sai ran da ubangiji sai da haƙƙin wannan ran idan haƙƙi na shari'a ya gitto wannan ran to haƙiƙa ana iyawa a kashe ta abinda muka faɗa daidai Allah ba mu dadan shi